نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله saboda lokaci mai tsobo mai darasin bana manta ma a ina muka tsaya amma yadda nake tsammani dai muna cikin babi na ma'arifatu alamatul iraq haka ne ko to a cikin babin ma'arifatu alamatul iraq mun yi bayanin cewa wato rafa'a arrafu yana da alamomi guda hudu arrafu wanda hukunci ne daga cikin hukunce hukunce na lirabi yana da alamomi guda hudu alama ta farko abamma alama ta biyu alwawu alama ta uku al'alif alama ta hudu annun to sai muka bayyana wuraren da zamma take da mawafi'u zamma ina da mun yi bayanin wannan mawafi'u zamma akwai al-ismul mufrad akwai jam'u takfir akwai jam'u muannas salim da kuma al-fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay haka ne ku muka je har zuwa karshen sa daga nan gurin eh ne ya bi wawu a an dhammati ne ya bi wawu an dhammati jamil jiddan sai shi ma mai karanta da ya zo ba yayin nusani ko ya dan makara قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال gane ko liyabatul wawi an dhamma wato wurin da a madadin a mayar da dhamma ta zanto ita ce alamatul raf'i sai wawun ta wakilce ta wani wurare ne inda wawun ke wakiltar inda wawun ke wakiltar dhamma kun fahimta shine abin da zai magana a nan قال وأما الواو فتكون علامة للرفع fi mawdi'ain wato wawun ta kan zanto alama farfa'a a wurare guda wuri na farko fi jam'il muzakkar as-salim jam'ul muzakkar as-salim wato shine mufradin ka kara masa wawun da nuno kamar muslim sai ka ce me muslimuna al-mu'min sai ka ce me al-mu'minuna الخاشع تجري الخاشعون الصائم يجري الصائمون وإلو من نمولي واو الزم لتفتو أن نمولي فلا وكلت الضمة إذا كنت جاء المسلمون جاء الخاشعون جاء الصائمون فالصائمون في كل من هذه التراكيب فائل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم نفذ قبعين ولنا ديكنا ولنا بيو وفي الأسماء الخمسة ها كما واو تكن زنتو أمدد الضمة أتكن أبن دعيك كرا الأسماء الخمسة سونا يقودا بيار ودن سونا يقودا بيار بسكين فارية دجونا wajen hukuncin irabi shi yasa malaman nahawu suka ba su suna al-asma'ul khamsa da an faɗe su kowa ya san su ake nufi su ne abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa zumalin asalin ka akun ne da abun da aku da wato abun da akun da hamun da famun da kuma zu dudun bi ma'ana fahim kun gane ko su da guda nawa kenan to sukan dauki wannan li'irabi ne idan an kiyaye waɗansu sharuɗa daga cikin sharuɗan akwai al-ifrat kowace kalma ta zanto mufrada kar ta zanto tasniya kar ta zanto jam domin idan kace akhawani ko abawani kun ga ya fita daga mafaradi ya koma mai musanna haka idan ka ce ikhwatun aba'un haka da ya fita daga mafaradi ya koma mai jami to idan yana cikin jami baya shiga cikin babu asma'ul khamsa haka in yana cikin musanna baya shiga cikin babu asma'ul khamsa dole ya zama mai batin ala ifradi na biyu kuma ya zanto mudaf dole sai ya zanto an yi idafan sa ne domin lokacin da kace abu ka kaga abu ya zo mudaf wal kaf mudaf ilayhi domin idan ka kyale shi kadai bai gaida idafa haka ba zai shiga cikin babul asma'ul khamsa ba kuna fahimta da kyau waɗannan lafuzza guda biyar idan sun zanto mafurdai kuma suka zanto an yi ibabun su to a lokacin ne suke shiga cikin babul al-asma'ul khamsa to a idan sun shiga babul asma'ul khamsa duk lokacin da ya kamata su masu samu rufa'a a madadin a kawo bamma sai a kawo wawun da ya batan anufam jamil sai mu ce ja'a akuka ko abuka an gane ko ko hamuka ko ja'a zu malin a cikin dukkan kowane daya nan gure idan muka ce ja'a abu sai mu ce ja'a fi limabi abu fa'ilun marfu'un bil bil wawi niyabatan al dhamma li'annahu min al asma' al hasa duk da wannan a dunkule bayar yanzu mai sharhi zai ce wa qulu takunu al wawu alamatan على رفع الكلمة في موضعين الأول جمع المذكر السالم والموضع الثاني الأسماء الخمسة وتنا من كان فقط فرقون درسي سونا درس من أولي كنا نقوم كنا نقوم لا جمعي درسي فرق إذا وانا نقوم جميل كان من أوكا درسي نقوم كنا نقوم وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين الواو الأول جمع المذكر الثالث والموضع الثاني الأسماء الخمسة wato sharhi da yake kan abin da dai muka tabbatar a baya a jumlace wato wawun ta kan zanto alama ta kalma marfu'a ce a wurare biyu wuri na farko jam'ul muzakkar salim wuri na biyu al asma'ul khamsa amma jam'ul muzakkar salim وهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجرير عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه نحو فرح المخلقون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون ولو كره المجرمون إن يكن منكم عشرون صابرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم فكل من المطلقون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة ألا ترى أنك تكون مخلق وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلق وأخواته وهو الاسم المفرد wannan kaga ya yi mana fida kenan daidai sai da abin zai kara fitowa fili kai wannan allah na kuma lamma zan baka dora shi kan kafa ku ba eh yana cikin makaranta eh ba ka ɗauko mana in ka san da ke a cikin makaranta domin idan da allah gina zai fito wa fili ko ne dai ya kasan kokari na wanda amma jam'ul muzakkar salim fa huwa ismun dalla ala akthara min ithnayn wato shi abin da ya kira jam'ul muzakkar salim shine dukkan suna da yi nuni zuwa ga sama da biyu bi ziyaratin fi akhirih ta hanyar yin kari a karshen sa salihun litajrid an hadhihi ziyada yakan inganta a tsare ta shi daga wannan tsari kamar yadda muka fara da muslim sai ka ce mai muslimuna kaga da ziyartar siyasar ki me aka kara a karshen sa wawun da nuna salihun littadridi min har an hazihi ziyada ya inganta a larabci in ka cire ziyada din ma'ana dai tana zai baka wata ma'anar ko da ba ta da abu ba a madadin kace muslimuna sai ka ce mai muslim kaga jarratahu min ziyada jarratahu an ziyada ka cire wannan karin da aka haka shine ma'anar salihun littadridi an hazihi ziyada wa aqdu mithlihi alayhi ka dora wani a kanka misali kana son ka ce ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun guda nawa kenan sai ka ce ja'a al muslimun ka gadi ina fata an fahimta wannan ziyadar me take maka amfani ta wadatar da kai ba sai ka yi haddafi ba amma idan ka share ziyadar kuma kana son wancan cikakkiyar ma'anar da wawan da nuna za su basu sai kai ne sai kai abu yani ja muslimun wa muslimun wa muslimun musulmai guda nawa kenan idan ka da suka ce ja al muslimun fa anta al an bayna amrayn imma an ta'tifa al ism ala mithlihi wa imma an tazid al waw wal nun fi atharihi fa yughnika an al asl wato ko dai ka yi abasin wani sunan kan dan uwansa dan ya baka ma'anar adadin da so ko kuma ba sai kaya da zuwa zai kai mai karin wawun da nonon a cikin mufradi shikenan ya wadatar da kai ba sai kayi abasin ina jin kuwa dukkan mu za mu yadda cewa wanne ya fi fasaha tsakanin in ce ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun da in ce ja'a al-muslimuna ya fi sauki kuma ya fi fasaha wancan ko da ba za a ce na yi kuskuren larabci ba to amma ya yi gwaranci da yawa akwai wahala sosai da ba ta yawon baki kan abin da ba sai ka kawo su ba za ka samu abin da zai kirce shi ma'ana su ka salihun littajiri da an hajji ziyada wa haka su mislihi a dai shi irin sunan da ake masa tsari da in ka cire tsarin ya iya yiwa sai ka ɗora wani akan ɗan uwansa na hau kamar ka sai farihal mukallafun أبا المخلفون أصلا أنت مخلف أنت المخلفون لكن الراسخون الراسخون أصلا أنت الراسخ في العلم منهم والمؤمنون المؤمنون أصلا أنت المؤمن ولو كره المجرمون المجرمون أصله المجرم إن يكن منكم عشرون صابرون صابرون أصلا أنت sabir an gane ku a ila wani ya iya cewa to ita isrun din fa me ba aka tsallake ta sai mu ce maka ita isrun haka take takan zo a siga ta jam'ul muzakkar salim amma ba ta da mufrad sai yanzu an ce ga mufradin da take yara kila wani ya ce zai tsana ganganci ya ce sai ta asara ya to asara ba asara sun bane ba to ada sai ka da asara suna ke domin kari kawai za ka yi na wawun da nuna ba za ka yi tasarrufi ba cikin nau'in wasan ne amma ka ga ishirun da ka cire wawun wa nuna sai zama mai ishirun to menene ishirun kuma ana a ce kenan jam'i ne wanda yake la wahid lahu min mufrad a cikin lafazin baya da mufrad an gane ko sannan kuma shi idan wani ya tambaye ka hal huwa jam'ul muzakkar salim ta ce la bal huwa mulhaqun bi jam'il muzakkar salim shi ana ilhaqi shi da shi a ba shi da rabi irin nasa amma ba dai shi jam'ul muzakkar salim ba an gane ko to dan saboda haka sabirun mufrad din su shine ne sabir sun ga mutane ke kuna haka wa akharun wa akharun na tarafu bi dhurubihim shine malamin yace fa kullum min al mukhallafun wal rafiqun wal mu'minun wal mujrimun wa sabirun wa akharun ga ga kisa dai 20 bai magana kanta dan ya san ba nan ne babin ta ba zai magana a wani babin ta a can wani wuri da wakila ko a wani tafin da sama da wani um jam'u muzakkarin salim ko wani sai jam'u muzakkar salim dalun ala aksara min ithnaini wanda yake nuna sama da abu biyu وفيه زيارة في آخره أكثر شمس أكثر قال وهي الواو والنون قال إن أكثر واو ونون وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة يا يا إن جنت كثر تاكد جوانا قارب وتكشاف قارب ألا ترى أنك تقول من بقى جنن سوى يا هلك تتي مخلف وراسخ ومؤمن ومجرم وصابر وآخر وكل لفظ من هذه الجموع dukkan kowane lafazi cikin waɗannan lafazi na jam'i daban-daban alwaqi'a fi hadhihi al-ayat waɗanda suka faru ko suka auku cikin waɗannan ayoyi marfu'un ko ne marfu'i domin idan ka kalli fariha al-mukhallafun fariha fi'li madi al-mukhallafun fi ne fa'il marfu'un bil waw niyabatan an as-samma in yakun minkum 20 sabirun inda ka kalli sabiruna shi ma wato abin da bai marfu'i ne da dhamma li'annahu ma'tufun ala 20 20 kuma shine fa'il fa'ilun ma'tufun ala al-fa'il wal ma'tufu ala al-fa'il fa'ilun an gane ku li'anna al-ma'tufa ya'khudhu hukm al-ma'tuf alayhi raf'an wa nasban wa jarra yayin da aka aka kan wani suna kan wani to shi wannan nabiyin yana daukan hukuncin na farko in da aka shine akai bayan da za a yi na farko idan to marfu'i nabi ya zanto marfu matakar aka shine an gane ku isrun sabirun wa akharuna asarfu wa akharuna me mojo wa min al-iraq anan mun wa akharuna me matan sa al-iraq ban tawana eh mubtada da mil jiddan mubtada ne مرفوع بالضمة نيابة عن الواو هذا آخر من المبتدأ اعترفوا بذنوبهم وان الجملة تنجا بعد ايه تسي بدت مسد الخبر wato ita ce ce a matsayin kabar an gane ko don ya halatta a samu mubtada kabar din sa izini ya halatta a samu mubtada ga shi izini kabar din sa kuma ya zo mai jumla kuma ya halatta a samu mubtada ga shi izini kabar din sa ya zo mai shubuhu jumla an gane ko idan ka ce zaidun qa'imun anan kullum min al-mubtada wal khabar ismun idan ka ce zaidun kama ya zanto zaidun mubtada kama fi'li madi mabnin ala al-fath ila mahalla min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il fi mahall khabar al-mubtada ya halatta ko ya halatta ya halatta haka ne mana haka ne wato sai zanto jumlar kama dan nan gaba da ita ce ne خبر من مبتدا من زيد زيد مبتدا قام جمله ce gaba daya dan duk inda ka samu fi'ili dole akwai fa'ili in ka ganshi a zahiri ka huta in ba ganshi a zahiri ba sai ka ne sai ka kaddara shi idan ka kaddara shi sai ka ce jumlar gaba ɗayan ta wanda ta kunshi fi'ili da fa'ili ita ce a matsayin khabar din mubtada ina fata kuna fahimta ba ga wa akaruna akarun mubtada مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة جميل اعترفوا بذنوبهم اعترفوا في الوفاء اعترف في الماضي وواو الجماعة هو الفاعل بذنوبهم الجار والمجرور an gane ku wanda yake muta'alliqun ne bi itarafa suka gaba ɗaya da suka lura da ita ce khabar na آخرون ولا تجدهم da haka yake kowane ɗaya cikin waɗannan lafuzza yana matsayin fa'ili ne wa alamar rafihi alwawun ya bakan an bamma alamar rufu a tafi ne wawun a madadin bamma wa hadhihi nun allati ba'da alwawi ita ko nunun din da kuke gani bayan wawu an gane ko me matsayin ta ayyudun an tanwini bi zalika qawluka mukhallafun an kawo ta ne a madadin tanwini da ke cikin mukhallafin in ka kawo mufradi wa qawatihi da yan uwansa wa huwa al-ism al-mufrad abin da yake so ya ce da kai shine wato kaga yanzu idan ka ce al-mukallafuna mun yadda wannan wawan da shi muke magana akai cewa shine me alama ta rufa niyabatan an sam to ita wannan nunun din fa ita yake magana akai me amfanin kawo ta mun ji ita wawan ta zo da aka kara ta kai mana amfani sai ne to ita wannan nunun din da take da ni a madadin tarwini da ke cikin mufrad ne domin idan ka zo ka ce mukallafun ba kana yin tanwini ba haka a ƙarshe to yayin da ka zo mukallafuna tanwinin ba kana kana daukan da rufa dai ka sa a nan wurin dan ba babu to wannan nono din a madadin wannan da ya rufa an gane ku wato kamar dai mufaradin na nan lokacin da ka kara wawun sai zanto a madadin bamma ne ta tsayar ta nan gurin tali rabi ban ma ta biyu kuma da ka tsara nuna sai zarto a madadin da ke ta tsanoni ina fata an fahimta don duk inda ka ga sulla guda biyu ɗaya na irabi ne ɗaya kuma na tanwini ne to na tanwinin nan in baya nan ana wakilta kamar yadda ita ma ta irabi in ba ta nan ana mai ana wakiltar ta to haka da ta tanwini ita ma idan ba ta nan an shafe ta ido bai ganta ba to akan kawo abin da zai wakilce ta ina fatan kun fahimta to wannan dai shi ne abin da ke cikin nan sai dai kawai wani ce to ayoyin da ya kawo babban abin da duk lokacin da mai littafin nahu ya kawo aya ko ya kawo hadisi ba ya gurin sa bane baka fasaran aya ko hadisi abin da yake so ya koya ma lirabi a cikin ka gane lirabi shike ba fahimci mai ayar take nufi wannan kuma kai ta shafa a wani wurin da ban ba su da yanzu yana jin dalilin da ya sa muka kawo duk wannan ayoyin mun yi mai mun fahimce mun kawo su ne don su zama mana misali na ka'idar da yake so ya gina mana to kuma ba nan rubuta can ta fuskar tafsiri fa dal mukallafu bi maqadihim al mukallaf mutanen da aka bar su a baya ba su je yaki ba amma ba wai an bar su a baya ba suna son zuwa aka hana su a'a su suka zabi su zauna hakan ce al mukallaf da duk mutumin da ya boye yake fita yaki a da ko ba mai yin haka sai munafiki sai su koyi su fita da jin tsoron mutuwa to shine Allah ke bada labarin su da munin aikin su fara al mukallafuna bi maqadihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har wal nar jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun wato waɗanda suka ke fita yaki sun yi ta farin ciki shine fariha sun yi ta farin ciki bi maq'adihim khilaf rasulillah saboda sun zauna a bayan manzon Allah manzon Allah ya fita ya tafi yake su sun zauna a gida tare da manzon wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun ki sun kyamata a ce su fita su yi jihadi da dukiyarsu da kawunan su don yada kalmar Allah wa qalu suka rinka faɗa ma junan su zatan surutin hada sai ku yadda ku fita cikin zafi in tsananin zafin rana ku je ku wahala haka kawai قل كالتي تسير نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وتجهنم أشد تفزابي كما تكون رانا الزوجي لو كانوا يفقهون إلا أشد كفن كما تفهم تاني ma'ana cikin zaman da kuka yi a gida kuka guje wa zafi na rana to wannan zai gadar muku da zafi na wutar jahannama wanda zafin wutar jahannama din kuma ya ji tsanani sama da zafin ranar da kuka gujewa wato yanzu kenan akwai cuta guda biyu dole sai dai ta faru ka ki fita yaki da ganganci babbar cuta ka fita ka sha karamar cuta amma ka zanto ka tsare da kai daga mai babbar cuta to wanne ya fi kamata mai hankali ya yi ya zaɓi karamar a dan ya kauce mai babbar kaga ita ce ka'idar irtikabu a kafin tsararrai ne wajibi kana jin yunwa babu abinci sai mushi cin mushi haramun dan ka tuka saba Allah ka ki cin mushi ka bari ka mutu da yunwa kuma ka kashe kanka kuma Allah ce la taga tulu to anan ma cutuka ne guda biyu idan cutuka guda biyu suka faru wanda dole sai ta faru sai a zaune karama to za ka halatta ma ka ci mushi dan gujewa mai kake kanka ومن اضطر غير باجم ولا عاد فلا يثم عليه ولا كل هذا فرح المخلفون المخلفون دي وطن بسلك الفتايات بمقاعده خلاف رسول الله تكون آية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وما آية في سورة النساء cikin jerin ayoyin da ake zargin yahudu dangane da miyagun ayyukansu da sun yi kaza sun yi kaza tun daga yasa alufa ahlul kitabi an tunzira alaihim kitaban minas sama suna nema a sauka musu domin littafi nasu na daban da cewa sun yi da'awar sun sun zargi maryam mahaifar annabi isa alaihi salam sun yi da'awar kashe annabi isa alaihi salam Allah ya tsare ta su cewa ba su kashe shi ba kuma ubangiji ta Allah ba da labarin irin muyagun ayyukan su kamar zalunci kamar sirriba wa akhdhihim riba wa qadnuhum anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum adaban alima duk bayan an ga faɗin munin ayyukan su to wannan su suka fi yawa a cikin ahlul kitab sun suka fi yawa cikin yahudu waɗanda suke marasa kirki kusan da kaso tamanin ko ma tasa'in ko sama da tasa'in cikin ɗari har mutanen banza ne to amma kan samu ɗaya ɗaya ɗaya da Allah ce lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum amma tabbatattu cikin ilimi minhum a cikin yahudawa wal mu'minun da kuma mummunai ina fata an fahimta yau mai nabi unzira alaikum wa unzira min qablik zaka samu suna imani da abin da aka saukar maka suna imani da abin da aka saukar ka wato yahudu dai ba gaba ɗaya suka lalace ba an sami daidai ku kamar Allah ya ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum fa'ama kamar yadda ce minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun to ar-rasikh fil ilmi tabbatacce cikin ilimi shine mutumin da yake da zurfaffen ilimi ilimi na shari'a Allah ya ce annabi ya ce ilimin da da shi ake gane haƙƙin Allah a bambance tsakanin haƙƙin da haƙƙin Allah da haƙƙin bayi ilimin da zai koyar da kai sanin ubangiji da Allah ne kada ya tsince ta abota masa duk wannan sa ce rafi fil ilm tabbatacce cikin ilimi kaga ar-rasikhun fil ilmi wal mu'minun ar-rasikhun anan gurin menene matsayin sa a cikin lirabi lakin ar-rasikhun fil ilmi la malamai tabaraka ya ka cire abin da ka cire wa lakin ar-rasku da zai me kace ar-rasku ne mai matsayin sa al-iraban ta anan mawqi'uhu min al-irab ma mawqi'uhu min al-irab na ya ta marfu'i ne amma me alama za eh mubtada ne domin lakin anan gurin mulgham min al-amal duk lokacin da lakin aka yi tsawa nunan dan dauri to an jefar da ita ba ta aiki amma ba an ce lakin na to da dole a ce an rasu khina an gane ku ina fata kuna fahimta to amma tun da aka ce lakin ma'ana an jefar da ita daga aiki ba za ta yi aiki da haka a nan wurin lakin la muhammad alhamdul arab an rasu kuna kawai sai zanto mubtada mubtada ko marfu'i ne jibban ba مبتدا مرفوع ne ko بالضمه to amma nan gurin marfu'un bil wawi ne yabatan an dhamma ina fatan kun fahimta wato ku dauke a matsayin kaida kun ga akwai qira'a guda biyu cikin fadin Allah ta'ala laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ko dai walakin al-birru man amana billahi ko walakin al-birra man amana billahi kaga da aka ce walakin al-birru kaga lakin anan gurin mulqatun min al-amal an jefar da ita ba ta aiki da haka ta ka yi sukuni a kannu albirru sai zanto mun da ke albirru man amana billahi amma walakin albirra kaza lakin anan tana aiki ta ina ba don fahimta lakin arrasukuna fil ilmi minhum wal mu'minun al mu'minuna anan gurin marfu'un bil wawi niyabatan an dhamma dai shi ma'tufun ne ala arrasukun mumtaz walau kariha al mujrimun المجرمون wato masu laifi masu manyan laifuka su ne almujrimun kare haka ga fili ma bi in yakum minkum isruna sabirun wannan cikin suratul anfal ce da Allah ce in yakum minkum isruna sabirun ya galibu ne akai wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun wato a farkon da aka shar'anta yaki mutum ashirin in sun gamu da kafirai a guda ɗari biyu mutum ashirin in sun gamu da kafirai mutum ɗari biyu to ba shi halatta musulman nan su guje wa kafirai ɗari biyu suna so ashirin wato kowane mutum ɗaya da kawo ba zai iya faɗa da mutum nawa goma fa'ida ke a wannan tarbiyyar aka fara ba musulmai a karan farko idan sun karu akan ɗari biyu sun kai ɗari biyu da ɗaya ɗari biyu da biyu da uku ya halatta ku gudu amma in dai a ɗari biyu kawai suke bai halatta ku gudu ko za ku ƙare ina Allah ta in yakum yakum isruna sabiruna yaghlibu mi'atay cikin kun an samu mutum ashirin masu hakuri za su rinjaye kafirai ɗari wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru idan a cikin ku an samu mutum ɗari za su rinjaye wato kafirai mutum dubu da annan kwamin lafi so musulmai hakan ya rinka wahalar da su matuka insha Allah ya sauƙaƙe wannan hukunci ya dawo da shi kasa kasa sai ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum tawba fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah ma'ana a cikin kuma an samu mutum 100 za su iya rinjayar 200 ma'ana kowane musulmi ɗaya zai iya faɗa da kafirai nawa biyu ga wannan ka'idar har yau haka take in mu ɗari muka fita yaki kafirai ɗari biyu suka taho ba gudu bai halatta ba duk wanda ya gudu a irin wannan tsari to fakar ba a ji garabu min Allah ya dawo da fushin ubangiji ya aikata kaba'ira ɗaya daga cikin kaba'ira guda bakwai a tawalli yawmar zahar kuna fahimta da kyau amma in kun karu akan ɗari biyu to ya halatta mu gudu amma matukar suna nan su muna su ɗari suna su ɗari biyu bai halatta mu gudu ba sai dai in za mu gudu ne dan dabarar yaki ba wajen jin tsoron gafarai ba dabarar yaki kamar dama an tura mu wai tafkas din yaki wanda za a tura wajen su ba aikin su je kawai za su irin kai farmaki din nan dan bubbuge waɗansu ba fa taya za su yi ba sai su juyo to lokacin da suka juyo a guje waɗancan sai su biyo su tsammanin sun tsorata da kuma ana waɗansu sun yi kwanto karkashin gada ne cikin duwatsu ne karkashin wata kofar windo ne na bene karkashin wani lambatu ne su waɗancan suna ta gudowa su kuma waɗannan suna ɗauke waɗancan masu tsoro ina fata mun fahimta to wannan idan kun yi wannan ya halatta kuna cikin karamar runduna sai ko gudu don ku je wurin babban runduna ku karewa da yan uwanku a kun je kun tsokano sai ko gudu don saboda yan uwanku saboda dabarun yaki wannan babu laifi shine Allah ce wa man yuwallihim minkum wa man lam yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan mutaharrifan liqital wanda yake kwana yake gana a gududan dabarun yaki akwai lokacin da idan fada na makami ne irin na hannu na gargajiya wani lokacin za ka yi dabarar yaki kai kana training ka saba da tsalle-tsalle da guje-guje sai ka je ka tsokano ka sai su biyo ku kamar gobe ku yi ta wahalar da sai sun gaji cikin suna ta haƙi ko kuma dama suna da irin su samuna ba ba mani na riga an saba da dan abin sai kawai ku juyo kila a lokacin da kuka tsokano su suka saboda karfin su inda ba don kun halar da su haka ba za ku iya gama da ku amma da kuka yi ta dabara ku ji ganin gurin ku fita nan ku yi tsalle nan gurin da gangan kuke su duk sai da suka gaji cikin da kawai sai ku zo ku tuka gawa kawai ku ƙara sa ba abin da ya to wannan dabaru ne da yake in kuna karanta tarihin yaƙi yaƙin musulunci za ku yasa kafirai ba abinda suka zana illa a karantar da babin jihadi Allah ba abinda ba su kuma yadda muke da'awar jihadi a ƙasar nan da mun karanta babin jihadi da mun kawo mun kusan kuwa wata karanta harbar kafisiyya kwarya daula mutanen fasa da aka lokacin umar ɗan kasa ai duk wani dabarar yaƙi a nan gurin ta ƙare ya mu gaskiya a dai yaki da aka lokacin kulafa a rafidun gumurin zuɗin da kafafiya yana da wahala bude mada'in wani babban babban abin nan ne abin nan general na soja ahmad kamil rubutu ya kai wajen da tafai guda nawa ya rubuta akan wannan yaki soja ne shi na wannan zamanin yace amma bai taba ganin dabarun yaki irin na wancan lokacin ba ya karanta yakin duniya na ɗaya ya karanta na biyu ya karanta ya kiyaye kira a tsakanin su da Isra'il da waye tsakanin Yahudawa da Larabawa da Isra'il suna yin sun sami kisiri da nafi kafin sami kisiri su ci wani abu da waye da ta tattasin yaƙi irin wannan amma ba mu sani ba eh a sai dai ka faɗa mutum ya je littafi ya je kasuwa ya littafi ai wannan baka iya karanta mutane shi gaba da sai dai kan kawo sama haka su fahimci darussan da ke ciki wannan kuma sai lokaci ya yanzu ba wa muke yi ba jadi ba wa amma al-asma'ul khamsa fa hiya hadhihi al-alfaz al-mahsura allati adda al-mu'allif wa hiya aqufa wa hiya abuka wa aquka wa hamuka wa fuka wa dhumalin wa hiya turfa'u bil wawi نيابة عن الضمة تقول حضر أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وكذا تقول هذا أبوك وتقول أبوك رجل صالح wato a can gudun ya riga gama da na wato can gudun mudakar salim ko ya ce wa hadhihi nun allati ba'd al-wawi nun din da kuke ganin a bayan wawun iwadun an tadwini bi kaulika mukallaf ko ba haka ba wa akhawati da yan uwan الراسخون المؤمنون الصابرون الى اخره فاما الاسماء الخمسه لكن نجد الاسماء الخمسه يتي فهي هذه الالفاظ المحصوره سنة وطن اللفظ وطن نسيك قيدتو التي عدها المؤلف وند مولفي كده يا منسو وهي سنة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة su waɗannan al'asma ana yi musu rufu'a ne ta hanyar sa musu wau a madadin bamma da kudu za ka fi habara abuka kaga habara su ne mafi abuk fa'il murfu'un bilwawu ne ya batan an bamma wa akuka wa hamuka wa kuka wa zuma da duk kowane habara ɗin wa kaza ta kudu haka kuma za ka fi haza abuka وهذا أخوك وكذا وكذا إلى آخره وتقول كما يا أهل التكتي أبوك رجل صالح kaga lokacin da ka ce haza abuka haza mu bata dake abuka kaba da kabarin mai marko da zamma ne ya batan an da jawabi kan ya batan an zamma ha kuma abuka rajulan fa abuka ya zama bata dake rajul ya zama kabar sun su salihun kuma ya zanto na'ab ne na mai na rajul jamil bisu وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير من حيث أمرهم أبوهم وإنه لذو علم إني أنا أخوك فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه كنغانيكم جميل أم يتي لا جعل مدفكيات وأبونا شيخ كبير وتشكي قصص أنه موسى لوط بن بيت وزر من مدينة ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسجر الرعاء وأبونا شيخ كبير يتي وأبونا شيخ كبير ما يتم dattijo ne wanda ya manyanta kaga faɗin cewa abuna wato kaga anan gurin abuna menene matsayin sa mubtada mabdu'un bi alwawun ya bata an famma shaykhun sai dan tome sabab wato abudin shine mubtada wa mudaf na mudaf ilayhi to haka ba haka min haisu amrawa walamma dakalu min haisu أمرهم أبوهم ما كان يقول أنهم من الله في شيء إلا حادثا في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا شيء من حيث أمرهم أبوهم كذا أبوهم أنا أقول مهمة تنسى فائل نفئل أمر أمرهم أبوهم مرفوع بالضمة نيابة من بالواو نيابة عن الضم فدم الله تعالى وإنه لذو علم لما علمنا وإنه لذو علم ذو علم أنا أقول لما يوم تنفع مبتدا وإنه لذو علم مبتدا كنا نقول كما خبر إنا وإنه لذو علم بل يعتبر من العبادة وإنه لذو علم لما علمنا wato abin da za ku gama tsawa yana tunani saboda lamun din wanda zuwa ilmi ka'idar ta labuta an ta kuna rahar fadara da ake nufi idan ta tana da fadara ta zanto a farkon jumla ba ta zuwa a tsakiya in ma ka ganta a tsakiya to tun kudu ta a tsakiya kamar yadda Allah ke tawa innaha lakabiratun illa alal ladzina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum kaga wa innaha lakabirat la tunna ai kabiratun din kan ismu inna ne amma lamun din da zuwa gurin fa kamata ai zo a farko to sai aka samu rikici ga inna wanda dole a jin farkon jumla take zuwa in dai ta zanto musu suratul hamla ga la wanda ita ma a farkon jumla take zuwa in dai lamun ce wannan dole a farkon jumla take zuwa to sai ta fita karfi da inna ta tafi karfi sai ta tunkuɗe lamun ta ce to ke masa gaba kanki zai ki samu kabar ni balmun waje ina cikin kiranta lamun mota halaka wato lamun da aka tunkuɗe ta aka fatsar da ita gaba daga wurin wato shi sau da ta yi shiru wa innahu lazu ilmin lima Allah wannan dai shine abin da ya bayyana a zahiri wallahu a'lam da zuwa ilmin kaga zuwa wadannan ismu inna ne wanda ismu inna marfu'i to ga nan gurin marfu'un bil wawu ne ya batun an dhamma inni ana akuka yayin da dan uwan annabi yake shiga wajen sa yace inni ana akuka fa la tanta in bima kanu yaf'alu inni ana akuka akuka anan ne yana tsansa ne rabi khabar ne domin ana mubtada ko ana mubtada ne سيغنتو أخوك خبر أنت وهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ولذا يتواضع ده متبع إني كون نيابة أنت يعني طب نمنا إني إن ده اسم إن كنان sannan ana akuka jumlar mubtada wal khabar dinnan fi mahalli khabar illa fi mahalli khabar illa ina ba ta gumbayi fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amthilati marfu'a wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an al-dhamma kowane suna cikin waɗannan marfu'i ne alamar rufu'a ta shine wato wawu niyabatan an al-dhamma wa ma ba'daha min ad-dhamiri abin da ya biyo baya na dhamiri kamar idan ka ce akuka kafin da ya biyo baya amarahum abuhum hum din da ya biyo bayan abu wa abu na shekun kabir na abin da biyo bayan abu shi ne yake da kuma babu hamina damir da abin da ya biyo bayan lamiri aw lafazin malin ko lafazin malin da ya zo bayan zu ilmin ko zu malin da za a faɗa aw lafazin ilmin mudafun ilayhi ko wanda daga cikin mudafun ilayhi lokacin da kuka akuka ya zanto kaf din nan mudafun ilayhi ne aku mudafu aku mudafu wal kaf مضاف إليه أن تقول أبوهم أبو مضاف وهم مضاف إليه هكذا أنك تقول ذو مال ذو مضاف ومال مضاف إليه هكذا أنك تقول ذو علم وهكذا إلى آخره ina fatan kun fahimci wannan to ga bayani da zai muku wanda yake yana da matukar muhimmanci ku sa ido a kai yace wa ala anna hadhihi al-asma' al-khamsa la tu'rabu hadha al-i'rab illa bi shurut kamar yadda na faɗa muku na faɗa muku waɗansu daga cikin sharuɗan da ake bukata yace waɗannan sunaye guda biyar ba a yi musu irin wannan li'irabin da muka faɗa yanzu sai da waɗansu sharuɗa wa hadhihi shurut minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'dha waɗannan sharuɗa waɗansu daga cikin su sun shafi dukkan asma din sai wannan sharuɗa sun samu a cikin su waɗansu daga cikin sharuɗan kuma ba duka asma din bane sun shafi wani ne ba su shafi wani ba أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة شروط شرط أن تكسى فكو النيتجنسو شرط أبو داود الأول نفرق أن تكون مفردة daga cikin wanda na fara faɗa muku kenan ko zanto mafradai ma'ana kar su zanto musanna ko jam zanto mafradai wasani na biyu an ta kuna mukabbaratan ko sai ta zanto suna ne mukabbar domin abun yana da a mukabbar dinsa idan za ka yi tasgirin sai ka ce me ubayyu abun ukayyu ina ba ta mai wa haka ba da asiri to kowanne zanto bakin ala takbiriha duna an tasarra kar a yi tasgirin bayan sun zanto mufardai kuma su zanto ne mukabbarai والثالث نقص أن تكون مضافة kuma kowace ta zanto mu ba su kamar yadda muka buga muku misali na hudu an ta kuna idafatu hali gairi ya ilmu ta kalli amma ya zanto idafar da za a yi musu kara idafar ta zuwa ga ya'u ta wanda yake yin magana domin idan ka ce abi abi to sun fita daga babul asma'ul hamsa amma akuka abuka dukkanin suna da ababi na asma'ul hamsa amma da kawo ibafin su zuwa ga yawon mutakallin sun fita daga wannan babu sun shiga wani wuri daban wato sai ta gudanar kenan hudu sharta na farko an ta kuna mukabbara sharta na biyu an ta kuna mufrada sharta na uku an ta kuna mudafa sharta na hudu an ta kuna idafatuha da dai ya ilmi takalli wannan sharta su ne waɗanda suka shafi waɗanda ake yi wa gaba su ake waɗanda ake gaba ɗayan su fa kharaja bi israfil isradi ma law kana musannata da ya kawo sharti na iradi dan ya fitar da idan sun kasance musanna aw majmu'atan ko sun zanto jam'i jam'a mudhakkarin jam'i na mudhakkari aw jam'a tafsir ko jam'i na tafsir fa innaha law kana majmu'atan jam'a tafsirin in sun zanto an yi jam'in su irin jam'i na tafsiri wa uribat bil harakat az-zahira ja'a mithl iradi da al harakat az-zahira kamar yadda ya gabata a baya an gane ku inda muka magana kan mawadu dhamma daga cikin ababen da ake musu a rufa bi dhamma akwai mai dan tafsir game da makaranta ba wa taqulu al aba'u yurabbuna abna'ahum kaga al aba'u yurabbuna abna'ahum kawo al aba'u ya zanto mubtada marfu bi madha bi dhamma tazahira wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtashu biha kakan ce a larabci yan wanka sune hannunka da kake amfani da shi wajen bayarwa ko karba إخوانك هذا أنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباء لكم أبناء فقد تكتبنا نقول هو لنا مدعي مبتدأ إنما المؤمنون إخوة المؤمنون مبتدأ كما إخوة كبر كذا كما إخوة وتؤنس بالضمة الظاهرة wato da kayi jam'i sai ya koma wani babin daban sawun jam'ul muzakkar sawun sai ko jam'u tafsir sai dole su zanto mun fara da yake fa batun bi nimati ikhwan ka ga nan gurin ma ikhwanan ya zanto mansubun ne bil fatah tu zahira kun gane ولو كان المصنف أوربت إيراد المصنف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إن كنت تنزو مثنى أبواني idan sai a musu da irabi irin na musalla a kawo alif a wurin da rufa a yi kamata su samu za a abawani an gane ku wa biliya ina kuma wa jarran a kawo mahaifanka guda biyu su suka tarbiyyance ka wata kulu kakan ce ta abbat fi hadrati abawaika yi ladabi lokacin da mahaifanka suke nan idan kana gaban su وقال تعالى ورفع أبويه على الأرش fa'aslihu baina aqawaykum duk wanda yana kawo mana misalin in dai suka fita daga cikin mufradi zuwa koma musanna sun fita daga babin al-asma wal khamsa sai su shiga wadansu babuka daban-daban idan sun shiga cikin musanna sun shiga babin musanna idan an yi tasniyan suke idan kuma an yi jam'in su tawabin jam'ul muzakkar salim sun shiga wancan babin an yi jam'in su jam'ul taksir sun shiga babin na jam'ul taksir sun fita daga babin al-asma wal khamsa ina ganin wannan a fili ne ko ولو كان مجموعة جمع مذكر سالما ورفعت بالواو على ما تقدم إن ذا مسلم جمع إذا جمع المذكر السالم تنسى مسلم رفع بالواو كما يدي قبادة ونسبت وزرت بالياء أي مسلم نسبة ذرة تهني رياء تقول هؤلاء أبونا وأخونا إذا كان جمع المذكر السالم أبونا أخونا أنغاني تقول رأيت أبينا وأخينا idan ka ce haulaye abu na haulaye مبتدا ابونا خبر مرفوع بماذا بواو يبطل عن الضم haka idan ka ce akuna wa taqul ra'aytu abina sai zan to abina nan menene matsayin sa wa qawlan bihi mansub bil ya'i niyabatan an al fatha wa akhina kadhalika maqulun bihi mansubun bil ya'i niyabatan an al fatha lam yujma bil wa'i wan nun ghayru al ab wal akh in dai jam'i ne na a kawo wawun da nunin jam'ar muzakkar salim a cikin dukkan asma'ul khamsa din nan ba wanda ake masa jam'ar muzakkar salim sai al'abu da al'ab ina ba ta fahimta sauran sai da mutum ne jam'u takfir amma ba jam'ar muzakkar salim ba wa kana al-qiyas yaqtadi yaqtadi alla yujma shay'un minha hadha al-jam' yace ka'ida ma da qiyasi na larabci kowane ɗaya cikin asma'ul khamsa din nan bai kamata a yi masa jam'i da jam'ul muzakkar salim sai dai jam'u takfir to amma an ji waɗansu daga cikin larabawa sun ɗauki abun da akun sun yi musu jam'i da jam'ul muzakkar salim banda sauran da haka ake yi wa kharaja bi salatu an takuna mukabbara da yake su zanto mukabbarai sharadin hakan ya fitar da ma law kanar musazzara inda an yi tafsirin su fa innaha hina yazun tu'rabu bil harakat azzafira idan an yi tafsirin su to sai zanto za a musu da irabi ne ta hanyar duk wasu na zahiri babu wani niyaba تقول هذا أبي وأخي وتقول رأيت أبيا وأخيا وتقول مررت بأبي وأخي نادي دون يبدو ذلك تنقل كذا أمسا رفع بالضمة ننقل أمسا نصب بالفتحة نما أمسا كسرة amma su jarra kai bil kasra wa kharj bi sirati an takuna mudafatan da yake zanto mudafai mawla kana munqati'atan an al idafa idan an tare su daga idafa a madadan a ce abuka kawai sai aka ce abun a madadan akuka sai aka ce akun kaga an tare su daga mai idafa fa inna hina idan tu'rabu bil harakat az-zahira aidan a irin wannan lokaci za a mutu irabi ta hanyar harakat az-zahira تقول لك هذا أبو an gane ko wa taqulu ra'aytu aban wa taqulu marartu bimadha bi abin idza tafataha an al-idafa wa kadhalika al-baqi haka sauran ma qala ta'ala wa lahu aqul aw uqtul wa qala in yasrik faqad sadaqa aqul lahu min qabl wa qala wa qala qala akuni bi aqil lakum min abikum wa qala inna lahu aban shaykhan kabira هذا أنا الدقة أن مثل رابد الحركات الظاهرة لما قطعت عن الإضافة لوكت أن أكثر ضد الإضافة وخرج باشتراك أن تكون إضافتها لغيرها المتكلم بيتي إضافة توصل لله إذا توبة بها المتكلم أكي مسلم بيكي سوى فترة أن ما لو أضيفت إلى هذه الياء إذا أكي إضافة تزوى بها المتكلم فإنها حينئذ تعرف بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم idan kun lura makamantan haka ya gabata a baya lokacin da muka yi takadiri na alharakat da a lokacin za a yi masa lirabi ne ta hanyar kaddara dukkan harakat akan abin da yake kafin ya ulmutakallim mana min zuhuri ha istigalul muhalli bi harakatil munasaba wannan mun yi shi a baya kaɗan amma a wani babu da bai shafi nan ba taqulu zaka ce habara abi wa akhi wa taqulu ishtaramtu abi wa akhi al-akbar wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar wa qala Allah ta'ala inna hadha akhi wa qala ana yusuf wa hadha akhi fa alquhu ala wajhi abi to anan gudan zaka yi لإرابي نتاين تقدير الحركات لا أقدر حركاته مثالي حضر أبي حضر بي لماضي أبي فاعل مرفوع بضمة مقدرة هذا ليأي كنا آه. على ما قبل ليأي منع من ظهورها استجار المحل بحركة المناسبة وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه هكذا يقول وتقول احترمت أبي وأخي الأكبر هذا احترمت أبي أبي أنا يدومي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها استدلال المؤلف بحركة المناسبة وهو أبو وهو وأبو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. ممتاز وأخي الأكبر حكى أخي ما زي زمان. وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي حضرة أبي أبي أنا سيدنا تومي لني مجرور بكثرة مقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها استجار المحل بحركة المناسبة إن هذا أخي إن هذا أخي أخي أنا من لني مبكيه من العراق آه إن هذا أخي خبر إنني خبر إنني خبر إنكم إيه؟ أبن- مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ممتاز أنا يوسف وهذا أخي هذا أخي وأن جملة بيتي مبتدا والخبر جميل جدا هذا أخي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين أتو الشيخ محي الدين عبد الحميد آه. tarbiyyar ta na hau ta ta bamban da tarbiyyar sauran waɗansu malamai na hau don mutum na karanta littattafansa kuma ina jin ya ɗauki salo ne na ibn hisham idan ka ɗauki sharhin da aka yi wa alfiya ta ibn malik wanda ibn aqil yayi ka ɗauki sharhin da ibn hisham yayi awdahul masalik za a ga akwai bambanci duk da cewa ibn aqil ya fi sauran fahimta larabcin su yana da sauki ba ta aqidi a ciki. amma awdar masalik na ibn hisham akwai wahala akwai ta'aqidi a cikin da jumla ta zance da yawa ka rasa ma me ake nufi rana amma mizar awdar masalik shine rabbun nas bin nusus shar'iyya amma da in ya kawo ka'ida ta nahwu ya buga muka misali da da aki hadara aki sai kokari ya kawo aya jumlar sai tsilo daga cikin aya ta alqur'ani dan ya kulla alaka tsakaninka da nasoshi na shari'a kaga wannan tarbiyya ce ne ana hawance sai ga ana nahawu kuma amma ana tafiya da tarbiya da ana nuna maka cewa duk yadda ka iya nahawun nan fa maqsudi shine dan ka fahimci Qur'ani da hadisi ba wai kawai ka zo kana alfahari da nahawu da lirabi ka cinye ba ya kasance dai kai kokarin fahimta na ayoyin Qur'ani za ka yi aiki da su kuma ka kira mutane su yi aiki da su wannan shine babban maqsudi domin annahu laysa huwa al-ghaya inma huwa al-wasila nahawu matakala ce ba shine makwarar ba makwarar abu shine mutum ya fahimci addini ya aiki da shi wannan kuta hanyar nasoki na shari'a shi yasa yana da kyau abinda eh, muka zaɓi wannan littafi na a tsofa samiya domin cikin sharhin da aka wa a jurumiya yana ɗaya daga cikin mafi kyawun saboda kulla alaƙa da yake tsakanin ɗalibi da ayoyi na alƙur'ani ko nasoki na shari'a wa amma shuruɗin lati da tasu bi babiha waɗannan sharuɗa guda uku da muka zana mun ce duk sun shafi dukkanin waɗannan sunaye guda biyar to amma sharuɗan da suka shafi waɗansu dole babin banda waɗansu fa minha anna kalimata kuk idan ka ɗauki kalmar kuka la tu'rabu hadha al-i'rab illa bi shartin ba a mata irin wannan lirabi sai da wani sharadi me sharadin an takaluwa min al-mim domin asalin kuka famun ne baki sai aka shafe mai da aka shafe mimun din an takalo min al-mim ya kasance an cire mimun a cikin ta falau takalat biha idan har muka riga muka sadar da ita da mimun tsawri ban bil harakat zahira sai mai mutul irabi ta hanyar harakat zahira sai mu ce hadha famun hasanun hadha famun hasanun kaga famun ne asalin ta to sai suka cire mimun din to sai a sa mata wawun din idan ana son a yi mata rufa'a ko a sa mata alifun idan ana so a yi mata fata wajen nasba ko a sa mata yawun idan ana sa mata ne a jarra ke ta kuma yadda kalmar ta zanto harafin ta daya a madadin harafi nawa to kaga wannan kari ne na sharuɗa da suka shafi kuka dole ne ya kasance fadin nan an tsire ta ta daga mimun din ta don idan ka kalli asali famun idan ka ce famun to shi ta fita daga cikin asmaul khamsa da aka sai ka ce hada famun hasanun wato kaga ba famun khabar azam kuma abin da suka dace marfu'un bi dhammatin zahira وتقول رأيت فما حسنا وتقول نظرت إلى فم حسن وهذا شرط زائد في هذه الكلمات بخصوص في هذه الكلمة بخصوصها وأن شرطي da aka kara na biyar ya shafi wannan kalmar sai ita kadai banda sauran banda sauran abun da abun da hamun da sauransu sai famun kadai على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها قاري أكن شرطة قدا بيرسن دا أم بدن سيال غاية غباتا أبايا إلى بعد بمهندا ومنها تكتشن ودن دا أكي قارا وشرطي بند قدا ودن كم أن كلمة ذو أن كلمة ذو كلمة ذو دنن لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين باع مثلا لإعراب لإعراب الأسماء الخمسة سيد شرطة قدا الأول نفرقو أن تكون جماعة فاهم sai in zu din ta zanto ma'anarta sahib zu malin bi ma'ana sahib malin domin akwai zu din wanda ba ma'anarta sahib ba wasani na biyu an ya kuna lazi to ba ku ilaihi isma jinsin ya zanto suna ne da jinsi zahiran gaira wasu gaji a zahiri yake ba sifa ba ne an gane ko suna na jinsi kamar mal suna ne na me jinsi domin idan na ce indi mal aka zo aka taje ni ba ko kobo amma ina da gida kariya ne ko gaskiya na faɗa gaskiya da gida din nan mal idan na ce indi mal aka taje ni ba ni da ko kobo kuma ina gidan haya amma ina da gona gona din nan me ce dukiya ne mal indi mal ba ni da gida ba ni da gona ba ni da kudi a aljihu amma ina da tumaki ko shanu ko rakuma ko din tabaru gaskiya na fada su gara kaga sai mal ismi ne ne yandar ta tahu anwa karkashin mal din nan akwai mai nau'ika domin karkashin kowane jinsi akwai nau'ika kamar ka ce al-insan ne jins karkashin sa akwai al-insan al-abyad akwai al-aswad akwai al-arabi akwai gairul arabi in kaga duk waɗannan menene anwa ne za ta jin an gane ko to lalle ne zanto abinda za a yi idafa don zu gari sai zanto ismi ne da jin kamar ka kai zu mal an gane ko zu il ilmi ma menene jin ne jama'a cikin ilimi akwai ilimi na shari'a akwai ilimi wanda ba na shari'a ba na duniya akwai likitanci akwai injiniyanci akwai nahawu akwai balaga akwai farko akwai fito dole menene ilimi zuwa ilmi kaga ismu jinsi to dole a yi mudafin a yi idafin ta zuwa ga ismi na jinsi kuma zahiri a kawo suna na zahiri gairar wata ba sifa ba fa in lam takun bi ma'ana sahib idan ta kasance ba ma'anarta ba sahib bace bi an kalmar mausula ta zanto mausula ce fa hiya mabaliya to ta zanto mabaliya ke a lokacin nan ba za ta zanto abin nan ba ba za ta zanto bi ma'ana sahib ba ba za ta zanto cikin asma'ul hamsa ba an gane ko kamar da kita fa in ma kiramun musiruna latifuhum fa hasbi min zu indahum ma kafaniya wa in ma li'amun ila akhiri wa in ma kiramun musiruna latifuhum fa hasbi min zu indahum ma kafaniya zu indahum ay alladhi indahum kaga an zu laysa bi ma'ana sahib ina ma hiya mawsuliyya idan sun ce mawsuliyya tana nufin zu din da ma'anar ta allazi akwai zu wanda take da ma'anar allazi to irin wannan ba ta shiga cikin wannan ba dole san to mu zuci ma'ana sa wa misaluha ghayr mawsula idan kuna son ka gane ma'ananta zo wanda take ba mawsuliya ba bi ma'ana sahu qaul abu tayyib al-mutanabbi fadin al-mutanabbi wanda suke ce masa malikud dunya wa tajilun nas ba mawakin da ya shagaltar da mutane a duniya irin mutanabbi مالك الدنيا وساجد النافذة في يده وذو الأقل يبقى في النعيم بأقله وأخو الجهالة في شقاوة ينعم wannan wawun din bai kamata a ce an sata ba ina jin masu tabari ne dai idan ka karanta da wawun din sai baitin waƙar ya sani kamata ya ce zul akal yasqa fi an-na'im bi aqlihi wa aqul jahalati fi shaqawati yan'am zul akal yasqa fi an-na'im bi aqlihi wa kul jahalatu fi taqawati yan'am kaza haka ne baitin wa garabiya amma idan kace wa zul aql yaqafi an-na'imi bi aqlihi wa kul jahalatu fi taqawati yan'am baitin ya kai zul aql yana nufin me sahibul aqli zaka samu ma'abucin hankali yaqafi an-na'imi bi aqlihi wato yana shan wahala ba hankalin ba fil na'imi ba hankali wa qul jahalatu fi shaqawati yal'abu shi ko jahili a cikin wahala yake kan nema ma'ana mai hankali ne ko da wani cikin wahala da aiwa za ka samu hankalin sa ta bawa jin takaicin abin da ke jahili kuwa rashin hankalin sa ya sa wahalar da yake cikin bai gane wahalar ke wa hazan sabban za'idan fi hadhihi al-kalima bi khususiha ala shurut al-arba'at allati sabaqa dhikruha to ajmalati aka kai asma'ul khamsa dinnan sune ne abun da akun da hamun da ku da zumalin ƙa'idarsu a wajen li'irabi ana yi musu rufa ta hanyar ne bilwawu ne ya batan an bamma su kuma ana yi musu wannan li'irabi ne idan an samu sharuɗa sharuɗan kuma sun kasu kashi akwai sharuɗan da suka shafi dukkan asma'in su ne sharuɗa guda nawa guda hudu sharadi na farko an ta kuna mufradatan sharadi na biyu an ta kuna mukabbaratan sharadi na uku an ta kuna mudafatan sharadi na hudu an ta kuna idafatuha bi ghairi ya ilmi takallu wannan sun tafi dukkan al-qawl khamsa daga nan sai famun yana da wani sharadi na biyar doriya akan hudu wanda shi kadai safa shine me an yakhluwa min al-mith khuluhu min al-mith daga nan wurin kuma sai ya zo shi ma yana da sharɗi na biyar doriya akan guda hudun da ya tarayya da sauran shine me an ya kona bi ma'ana a sharɗa guda biyu sau karu sharɗi na farko an ya kona bi ma'ana sahib an ya kona zo an ta kona zo bi ma'ana sahib sharɗi na biyu kuma an ta kona an ta kona ya zafa zuwa ila ila jin ila ismi jinsin zahir ila ismi jinsin zahir ya kasance yi ya zafanta zuwa ga ismi jinsin wanda yake zahir ina ba ta hanyar to a jumla ta wannan shine abin da ya tafi darasin yau inda na tabbatar duk wanda ya je nazari a hankali ya ƙara nutsawa zai ƙara fahimta haka idan mun zo lokacin zamu yi darasi na gaba sai mu rika tarwini kamar yadda na faɗa tarwini kalo biyu zamu rinka yi na rubuce da kuma na baki wanda idan wanda za ku rubuta a exercise da kuma abin ina ba ku exercise sun kuma waje na go ko an ba na ba da su go na dawo da su su kenan idan mun zo darasi na gaba sai mu karanta abin nan kafin mu shiga darasin na gaba babban abin na yake so yawan jarabawa da gwaji a karan kanka kuma ku rinka taimakawa sunan ku wajen jarraba larabci da baki wajen jarraba da baki yana taimaka musu duk mutumin da baya da karan bani ba zai iya larabci sai mutum yana jarrabawa da baki kuma idan ya ji kuskure an faɗa masa yana rike kuskuren nan gaba baya ƙara maimaitawa wannan shi ke sa sai mutum ya iya amma ba ka ba sai ga mutum ya iya nawo a littafi in an ja littafin zai fassara ya bayani amma ba zai iya larabcin baki yanzu da yawa biyar rubuta nan gurin muna da malamai na zaure wanda suka iya nawo sosai in za su koyar da kai za ka ci iya amma idan za su magana da larabci ba za su iya ba saboda ba su sabawa kan su yi magana da larabci ba ba na mantawa wani dan uwa yana ba mu labarin marigayi wazir junaidu a sokoto kaga da kaga wake waken za ka yi mamaki ko laraba ba za ka yi ba in mutum fil adab al arabi kasa idan da irin kai kasida da yake samun yancin Najeriya kasida ta menene kasida ta menene ba karamin arabai bane ba a fannin adab idan kaga abin zai baka sha'awa kwarai da gaske professor abin nan kyau sai da galadanci a cikin littafin harkatun lugal arabiya wa adab da Najeriya da yayi a jami'atul azhar ya ka kawo su da yawa to aka ce wata rana sai aka tafi da shi ko lokacin sardauna ne aka je da shi wata ziyara da sardauna sai wata kasa ta larabawa kan ya yi tarjama sai kasa ba yi dole sun larabci ba kamar yadda na faɗa muku jimma ne tana da amma bai saba yi magana idan ya ji idan an yi ana yi zai iya ji cewa ne aka ce to amma yadda zai ji kuma ya mayar sai ya zama aiki to yare yana da wannan saboda haka lallai duk dalibin ilimi ya kamata ya matsa kan ta yadda zai iya kukkulla larabci kuma in dai mutum ya kamar yadda faɗa yana da karambani yana da abokanai masu himma mutum zai iya kuma yana da malami wanda shi ma iya larabci din cikin malaman ka wanda kasan ya iya larabci kana yi mata yana yi maka ko cikin abokan ka wanda iya kana yi mata yana yi maka zai ke maka mana to sai rubutu Allah ya maka mana to yanzu da kaje sauran minti 15 lokacin mu ya shiga gaba daya nake jin da waya mu yi adabin nan saboda akwai abubuwa da yawa sai dai mu kyale zuwa darasi na gaba tunda darasi ne yayi fadi ne da yawa sai mu cike dan lokacin da ya rage mana da waɗanda suke tambaya a cikin nahu dan Allah farko mun tambayar alwala ko wankan janaba ko gobe mu da ayi nahu sai ku kuma tambayar ku kin da eh eh hamuka Allah na manta me ma'anar ta wasu rige take da komai ne ka manta sai abin shi ba amin na manta ne na'am ba na ku ɗaya a larabci amma idan an ce lakin na an yi mata sabba tana yin aiki da dukkan izini da biyo bayan ta domin lakin na suna cikin yan uwan inna akwai inna wa aka wata ko wanda lakin na suna shi ne suka shiga kan mubtada wal khabar fa tansibul mubtada wa yusamma isma'a وترفع الخبر ويسمى خبرا amma idan an cire wannan shadda din ba ta irin wannan aiki amma ma'anar ta larabci ta rana ba kina muka muka muka misali muka ce lakin rasikhuna inda ta aiki ba ta ce lakin rasikhina ba to wannan kuma da na faɗa maka wancan abu na ka'ida kenan ta gaba ba ta zama ba balle ka zama yan wani saboda nan a babin ka kawai dai mun kada alkhabar zai ci gaba da zama mun kada alkhabar idan ka zo lirabi amma da da in ta aiki ya tashi daga mun kada alkhabar ya tashi ismu inna da khabar inna ka fahimta na ba ki da magana sai da muke taune ta ya ka tafi mijinta ba za ta yi aiki ba eh na'am eh laita laita tana cikin akawatu kana eh eh eh ta yi rufa mana kai ne ba ka karfa ba a nan gudun albirra khabarun da yasa ne muqaddam an tuwallu wujuhakum shine ismu laita an wa ma da kalba ne fi tawil al-mazdar وما كان قولهم إلا لي to idan ka hada da juna ne kai baka wata ma'ana na eh na abu ne ko me wani ya tambaye ni ma nasa nake masa naman ta sai na bincika jami'in ta ahma ahma'u na'am ايه اوضح المسالك في شغل عزيز بن مالك نعم مالك عند ايه سمريا na fahimta amma sai kuma na kasa abin nan muna dai maganar akan lakin za su kona yake jawo wannan bayan sai maka sai lakin din da ke nan gudan an yi ijmalin ta amal amal an yi ijmalin ta arrasu kona tunda aka ce arrasu kona an yi ijmalin ta domin da kana aiki da ta kai arrasu kila sai zanto lakin arrasu kila kaga lakin din ta aiki kenan kan rasu ba amma da aka kiyin da take yin aiki sai ta raka kuna nan yake a raka kuna sai zanto mutada sai shine abin da nake ne to ka kome kake tambaya ne eh kwarai da gaske da zai yi aiki wannan shine ka'ida da take ta amma abu shahara a wurin malam to me kan dara eh shi din da abin da nake nufi eh sauran aka wani nan an yi ibada take wanne ina ga idan muka ce za mu an samu kwanan tabbar mun shiga cikin mun fita daga nawo sai kuma na muku alkawari ba zan fita ba na eh yaktadi wa kana al-qiyas yaktadi Allah ya mawta minha eh wannan jami'in وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء من هذا الجمع هكذا هنا يتجه في يجي آه لا يتجه شيء أجل نائب الفاعل جمعه جمع كذا مفعول مطلق يعني مفعول مطلق كما سوى مفعول مطلق بقى ايه eh eh wannan wani wata rigima ke tana hau daban wato abin da muke faɗa muku ina ba ku ka'ida a amma ya yi samu wani abu ya fice daga nan gudu to in ka ce lokaci guda sai ka faɗe shi ka faɗi wancan sai wani ya rike wancan din bai rike na farkon ba wannan na farkon yana da liki ni kana kyale wancan mutum ma da ya kawo lakin rasulullahi wa sata wanda biyu kamar yadda zan kyale ka daga kawo inna hazani da sahirani akwai malaman na'awun da su ba ruwan su wato inna hazani da sahirani wato su a wurin su musanna yalzamu al-alif yalzamu al-alif an gane ku sawun kana fi حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة الجر أو سنة متى إلى الزمن عليه أقول لغة لربا أن الأربعة أصل أربعة ɗaya daga cikin tasirin la'iwa ina haza ne banda shi kuma ko ɗansu mana gani ehe littafin wani littafin tarihi yana da littafi mai suna al-qadisiyya haka kawai ya sa masa suna al-qadisiyya ni mu wallafa ina jin ko Mustafa Kamil ko Ahmad Kamil Ahmad au Mustafa Mustafa Kamal Mustafa Kamal ne Kamal ba Kamil ba ko dai Ahmad ko Mustafa Kamal ne sunansa amma littafin sunansa al-qadisiyya yana da kyau da tajin haka a cikin tsarin tarihi ba iya kawo labari kuma ke zama kan da shi soja ne ya zama da jawalin askari a tafiya a cikin yakin nasa da ba eh ba ba mawallan ina jin mutumin musulun ba mutumin musulun ko siriya kai dan kada mun samu ba shi kenan ba lalle bane ya samu ai ya samu suna ga wani lokacin da sai haka sai ka gabata ka ba littafin sai ga haka wanda kuke tsamani ko ba gaji ba inda littafin ke wala ya zanto babba ne da yawa amma nan guda ɗaya ne haka bai haka ba yana da kyau sosai na eh shi ne hannu don faɗe shi ba saboda tsara shi a kai daga baya kuma a mataki na firamare wanda shi muke karanta yanzu ya kamata a kawo shi ba na'am eh kana nufin hatta eh, hatta ta sa dole me yasa hatta ba ta yi aikin ta ba akwai dalilai da yawa ba akwai kira ba ma توزنوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه حتى نصر الله الى متى نصر الله على نصر الله الكريم حتى انت حتى ما تقي يقول قراءة نافع akwai da bidai haka tana daukar matakai guda uku a darasin da wasu izinin da ta zan kawo حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول حتى تسير إلى أمر الله حتى تجيء الإبل kamar yadda ake cikin usulogin larabci ya danganta ne hatta ka tafa idan ta insha Allah na eh eh innamal mu'minun da da kake tambaya lafazin illa ma a yanzu kawai ka dauka ba ma Allah hakuri da iraq al-mu'minun al mubtada ifatun qabar din haka suke faɗa su laraba Allah ma Allah hakuri da iraq Bismillah ku kyale shi wa da ina sa. Na'am. a'a ba ma ai wannan inna ai ba fa ta inna make bauta inna ma kalma ce mai zaman kanta inna ma kalma ce mai zaman kanta ta fi da hafa ba wai inna daban ma daban ba ba haka bane ba akwai inna daban ko ma daban amma nan inna ma a hadar juna haka haka ake rubuta ko da illa kuma a dunkulanta haka sai ba da ma'ana na al-hasr na'am eh nuna tauhid uktu billah idan ka ya yi kuwa ma'ana dai a cikin dole ka tafi ne yawo to amma kasara din da kai ta nuna ko yawo ka tafi kamar la tukula wunna ka ga wani guda biyu akwai wauta asalin kalma akwai wawun kuma tare da wawul jama'a to kada ka jaje ka jaje ka ce la tubula unna dan ba za ka ce la tubula la tubula unna dan ka tabbatar da wawul guda biyu sannan ka kawo nunu sai ka jaje da ka jaje ta ba a so ka ɗaya wannan dai shine amsa amma ba za mu yi tsara da ba ko ina da koyi so ina ga lokaci ya riga yayi da haka sai da lokaci na gaba insha Allah wato zai fi mun sauki kwarai da kwarai kwarai da gaske idan muka mai da darasin nan yanzu to irin wannan ranar rana a sabar da kaji dama ko akun ne mago wa baka kan nun ba baka ke na san cewa akwai yan kasuwa